بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا تقوس قوة رمضان شكرة تدبو دير دريه دو da talatin da uku hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul anfal jiya mun tsaya akan aya ta talatin da ɗaya faɗin Allah maɗaukin sarki wai za tutla alaihim ayatuna yayin da aka karantar da su ayoyin mu qalu qad sami'na sai su ce mun ji law na sha'u la qulna mithla hadha mu ma in mun ga dama za mu faɗi irin wannan maganar in hadha illa satirul awwalin suka ce wannan kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko to sai kuma Allah ya daɗa bada labari irin wata magana ta rashin kyautawa da suka faɗa wanda azaba ne a gare su nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إن كان هذا هو الحق الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
رواية تازو دقا تفسير الدر المنثور yake cewa Abdullahi dan Abbas yana cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dangane da kissoshi na al-qurunil madiya al-qaryoyi ko jama'a waɗanda suka gabata sai wani mutum da ake ce da shi annadar sai yake cewa yo ai nima inda na ga dama ai zan iya ba da irin wannan labari dai da muhammadu ya bayar in hada illa satirul awwalin kawai wannan tatsuniya ne muhammadu yake faɗa kamar cewa yake ma hada illa ma sattarahu al-awwaluna fi kutubihim ai wannan magana da Muhammadu yake yi kawai labari ne na mutanen farko da suka faɗa a cikin littafansu Usman ibn Maz'un yana gurin sai ya ce da shi ittaqillah yace ka ji tsoron Allah yace fa inna Muhammadan yaqulu al-haq ai Muhammadu gaskiya yake faɗa sai annazuru yake cewa ni ma ai din gaskiya nake faɗa fa ana aqulu al-haq isgilanci da yayi zurfi kenan sai shi Usman ibn Maz'un sai yake ce da shi فإن محمد يقول لا إله إلا الله shi kuma sai annadur yake sake cewa a wa ana aqulu la ilaha illallah ni din ma ina cewa la ilaha illallah to sai dai kuma ni bambanci na da muhammadu hadhihi banatullah waɗannan gumaka da muke bauta musu ‘ya'yan Allah ne mata ma'ana gumakan da yake bautawa to waɗannan ‘ya'ya ne na Allah kuma ‘ya'yan Allah kuma mata’ to kaga ya danganta wa Allah ‘ya'ya kenan kuma ‘ya'yan ma mata to shine sai yake cewa shi annazar din Allahumma in kana hadha alladhi yaqulu Muhammadun huwa al min indik ya Allah in dai wannan abin da Muhammadu yake faɗa shine gaskiya daga gare ka to fa amtir alaina hijaratan min sama to in dai abin da annabi ya faɗa ne to mu ga ruwan duwatsu shine wa iz qalu allahumma in kana hadha yayin da suka ce ya Allah in wannan abin da Muhammadu yake faɗa huwal hakka min indika shine gaskiya daga gare ka to mu ga ruwan duwar watsu kawai kamar yadda aka yi wa mutanen annabi lutu irin wannan abu itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi da irin yadda ka azabtar da wasu al'ummomi bi ba'dhi ma azabta bihi al'umamu wannan shine ta dalilin wannan ne Allah saukar da wannan fadin Allah can sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij haka ya faɗa to shine Allah ya saukar da wannan wato ka duba hauka irin ta wato irin ta kafiri wanda ba musulmi ba mai kwan ya ce ma in dai gaskiya ne to ya Allah kai mana ruwan kuɗi kaga ai shi ya fi masa kokwa to amma da yake ba hankali inda arne ne ba hankali sai ce ai musu ruwan duwatsu to shine sai Allah ya mayar da martani ya mayar da wato wato amsa wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim ai kai Muhammadu Allah ba zai musu azaba ba waɗannan mutanen kana cikin su ya za a yi ruwan duwatsu kuma kana cikin su idan an yi ruwan duwatsu kenan kai ma zai same ka kuma zai samu sahabbanka ai kawai zamanka a cikin su shine nasara da alheri a gare su وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كما الله تبارك وتعالى وتوب زي مسو عذابا با اندي سنة نيمان غافرة matukar wato akwai waɗanda suke yin istighfari suna tuba to Allah ubangiji zai zai ɗauke azabar ba zai musu azaba ba ba zai yi azabar a yanzu ba amma dai a kiyama mushrikai za su ga wannan azaba kwarai kwarai da gaske wannan hikaya ce da kafirai suke faɗa suke challenging din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai suke cewa ai ma Allah ma ya ce inna Allah la yu'adhibuna wa nahnu nastaghfiru Allah ma bai zai mana azaba ba tunda dai muna yin istighfari kuma wala yu'adhibu ummatan wa nabiyyuha ma'aha Allah bai zai azaba wata al'umman da annabin ta yake tattare da ita ba to shine sun samu dai kwaba kenan da annabi din in ka lura ai yanzu kin azaba ma da aka yi musu ai dai albarkacin manzon Allah din ne sallallahu alaihi wa alihi sallama to Allah raba mu da irin wannan magana wadda take bata da fasali eh dan dan ba magana ce mai kyau ba ka ce wai in wani abin da ya gaskiya ne kai ko Allah halakar da kai to kuma ai in Allah halakar da kan din kuma kai hasara goma da ɗari kenan to shine sai yake cewa mai kuma
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون wasu malamai suke cewa wannan aya ɗin wato ba wai istighfarin suke yi ba a kamar da imamu qatada ya faɗa da imamu suddi suka ce ai wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ai law istaghfaru da a ce sun yi istighfari Allah bai zai musu azaba ba to sai dai Allah zai iya kare su ya tsare su albarkacin istighfarin muminai to ba sa yin istighfarin tunda ba sa iko dole ne Allah zai musu azaba ko da sun tabbatar da zunubin in ba su yi istighfari ba to ai ba su zama mumine ba in ko da sun yi istighfari sun zama mumine wasu malaman suka ce a wannan kira ne ake zuwa ga musulunci da kuma yawaita istighfari ku rike musulunci kuma ku rinka yin istighfari kenan istighfari fadin astaghfirullah astaghfirullah yana kare mutum daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanzu Allah ya ce kamar mutum ne ya gaya wa ɗansa lawa aqibuka wa anta tuti'uni ni ba zan maka hukuma ba matukar kana mun da'a to kama Allah ya ce ni ko ba zan muku azaba ba indai kuna neman gafara ta to su kafirai ku kaga ba sa yi kamar ka ce ni atini hatta la wa aqibak kai mun da'a dan kan ne maka hukuma ku yi istighfari dan kan nan ku azaba in ba ku istighfari ba zan kuma yi muku azaba istighfari abu ne mai kyau sai sa manzo Allah ke cewa ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ni din nan kullun sai na istighfari sau 100 inji annabi kullun guda 100 yake sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya aka ce yana yin guda 70 to sai ka duba ka gani shi da Allah ya riga ya yafe masa yana istighfari kullun ɗari to da ni da kai kuma ƙwaya nawa muke yi Allah ce wa malahum Allah yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram yoyo me zai hana Allah ya musu azaba alhalin kuma suna hana mutane su je masallacin ubangiji yamna'una almu'minina min at-tawafi bil bait suna hana mu'mine su je su yi dawafi a lokacin da dakin kaban yake hannunsu makkan karfin ta yake hannunsu sai su hana mu'mine su je su yi sallah su hana mu'mine su je su yi dawafi a dakin kaba Allah ya ce matukar ka fita daga cikin su ba da khurujika min bainihim babu abinda zai sa ba za a yi musu azaba ba tunda ku suna hana mutane zuwa ibada ashe ba wai wani abun mamaki ba ne idan aka ce kafiri yana kokarin ya hana sallah daman haka iyayensu na can yanzu ka ganin qur'ani ne ake bamu sun hana mumine su je ka'aba su yi sallah sun hana mumine su je su yi dawafi sun tushe wurin sun rufe sun danne sun ce ba za a shiga ba to tunda ku sun yi haka shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki zai musu azaba kuma ba zai kyale su ba wa ma kanu awliya'ahu Allah yake cewa kuma su ba su ne majibinta wannan masallaci ba ai ma'ana lam yakunu awliya'ul masjidil haram ba su ne majibinta lamarin masallacin harami ba dan ba su ne awliya'ul bait din ba in awliya'uhu illa almuttaqun majibinta masallaci ka ai masu takawa ne ko muminai waɗanda suke jin tsoron shirka suke daina bautawa wani Allah su ya kamata su rike masallaci walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawa yawan su da yake jahilai ne ba su sani ba me me alakar kafiri da masallaci kun da ba ku da ba ku ne masu raya masallaci ba إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله waɗannan masu imani da Allah da manzon Allah da ran tashi alkiyama ai su ne suke raya masallaci amma ba wai wani kafiri shine zai raya masallaci ba a wannan aya din ta wa malahum Allah yu'adhibahum Allah hum yasudduna al masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu Allah madaukin sarki ya bayyana cewa wato wato su kafirai ba su ne majibinta lamarin masallaci ba kenan ya nisanta kafiri da masallaci kuma ya nuna cewa ashe masallaci gidan masu takawa ne ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين kaga anan gurin Allah sai yayi bayani cewa masu raya masallaci waɗanda sun yi imani ne da Allah amma bai dace ma ga kafirai da suka shaida wa kansu da kafirci shahidina ala anfusihim bil kufri wanda suka shaida wa kansu da kafirci a ce su za su raya masallaci ba Allah ce ai waɗannan ayyukan su ma sun gama lalacewa gaba ɗaya wa fin nari hum khaliduna kuma yan wuta ne har abada to kenan masallaci gidan masu takawa ne duk wanda ya ga yana da alaka da masallaci to albishirinsa ya zo a hadisi hasan ingantacce manzo Allah yake cewa idan ka ga mutum ya saba da zuwa masallaci in kun ga mutum ya saba da zuwa masallaci to fashhadu lahu bil iman kuma sa shaida da imani duk wanda kaga kullun yana kokarin zuwa masallaci da an kira sallah da shi za a yi sallah to insha Allah wannan alama ne na mumini to wanda ko yake kauracewa masallaci to ya zama yaron shedan ya zama kuma yaron kafirai dan kafirai ba sa son masallaci kuma kashe masallaci suke kuma rufe masallaci suke kuma hana sallah suke yi ya zo a hadisi ingantacce iblis shaidan ya gaya wa ubangiji yake cewa bi izzatika wa jalalika ya Allah da daukakanka da girmanka la abrahu ughwi bani adama ma damatil arwahu fihim a wata riwaya ma damat arwahuhum fi abdanihim na yi maka rantsuwa ya ubangiji in ji iblis ni ko sai na halakar da dan adam sai na halakar da bil adam matukar bil adam yana da rai a jikinsa to sai na halakar da shi sai Allah ya ce ina fa bi izzati wa jalali la abrahu aghfir lahum mastaghfiruni ni kuma na gaya maka da girma na da daukaka ta matukar bayina suka nemi gafara ta ni kuma zan yafe musu abin da dukkan musu na halakarwa kaga wannan yana nuna cewa to ko da mutum ma ya samu fandara irin ta shedan ko shedan ya ja shi ya fidda shi daga hanyar Allah to idan ya istighfari Allah zai yafe masa to shine kaga yake dada fassara mana aya din nan wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zai gafar yi musu azaba ba inda suna istighfari tunda yayi alƙawarin cewa zai yafe wa mutane matukar suna neman gafara a gare shi to a nan gurin abin da ya kamata mu fahimta shine ashe wajibi ne musulmi su tsaya su raya masallatansu tunda ba wani wanda zai zo ya raya ma masallaci wanda ba musulmi ba duk inda kaga an gina masallaci to alhamdulillah musulmi ne kuma mu za mu raya shi ba wasu bane za su zo su raya mana ba ashe kuma yana nuna mana duk inda arne ya samu dama kafiri ya samu dama to zai hana a yi masallaci kamar yadda an sha samu wurare da dama za ka ga wuri masallaci ne ana yin ibada an zo za a yi renovating masallaci za a gyara kurin arna su ce ba za a gina ba kaga sun tabbatar wa kansu wannan abin da Allah ya faɗa su ce san ba za a gina ba to me alaka me alaka ina ruwanku da masallaci mutane zuwa za su yi Allahu akbar su yi sallar su su yi sujada su roki Allah su tafiyar su wai wani kawai wai wai wai wai a nan wai a wannan jihar wai har akwai wai wani wani arne da zai zo ya ya bude baki ya ce wai ya hana gina masallaci wai wai ba za a gina masallaci wai saboda yana da kusan yana kusa da gidan fasto to shi faston ba zai tashi ba da dakin Allah da dakin fasto wanne ne fi dakin Allah shi ya fi ai kuma alhali wurin ma ba nasa bane shi ma zuwa ya aka raba shi reni ne kawai da samun wuri to kaga musulmi ya kamata tsaya tsayin daka su su su kiyaye wuraren ibadarsu kuma duk inda akwai musulmi ɗaya biyu ya kamata a masallaci a wurin a makaranta ne a jami'a ne a kasuwa ne ha a a wallahi ko da wurin noma ne noman walka da ake yi a masallaci don shi ne izar ku shi ne ɗaukaka ku shi ne ma'awa makari gare ku makoma kuma gare ku kuma Allah ya ce masu raya masallaci masu imani ne da Allah masu imani da ran tashi alkiyama masu tsayar da sallah masu ba da zakka duk wannan yabo ne Allah ya wa masu raya masallaci masallaci shine abu na farko da manzon Allah ya fara yi da ya zo Madina ya tsaya ko ina ba sai ya wuce kurin inda zai masallaci taguwarsa ta taho mutane suna ta fisganta suna kamawa yana cewa da uwa fa inna ma'mura ku kyale taguwar nan a bari wa umarni ce sai ta je ta tsuguna a wani guri inda ta tsuguna nan annabi ya ce nan ne Allah ya kaddara za a gina mun masallaci ya ce ina masu wannan gurin sami nuna ku sanya mana kuɗin wannan gurin za mu biya za mu gina masallaci haka aka zo aka yi ciniki suka ce ma ba za su karbi kuɗi ba annabi da hannunsa ya zo saboda muhimmancin masallaci da hannunsa ya zo ake yin tubali ake ginawa ana sawa da zarban dabino da itace haka aka yi masallacin nan sallallahu alaihi wa sallama ashe masallaci yana da amfani a rayuwar dan adam ba inda zaka zauna ba masallaci ko gida ne ka je ka sai gida ko kuma ka gina wani gida inda ba masallaci a wurin to ka zama abin tausayi dan ku shedan zai hana ka rinka fita sallar jam'i nesa sai kai kokari ka kirkiri masallaci a inda kake ana samun ofisoshi na gwamnati da musulmi da yawa a wurin amma sai gaba masallaci to ya kamata waɗanda suke da gurin sai su yunkuri su tayar da masallaci a wurin saboda kuna da majority kuna da yawa a wurin to ko kuma ko ku uku ne ma kuna cancanta ku yi gurin sallah ai to wannan yana da kyau kwarai wanda bai kamata mutane wato su rinka yin sakaci da wannan ba to sai ce me kuma
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
الله مدوكين سركي yake cewa wato um, su mushirkai ko kafirai um, suna tsayawa a ɗakin Allah da sunan suna yin bauta Allah ya ce wa makana salatu min inda albaiti illa muka'an wa tasdiya ai kawai sallar su ko ibadar su a wajen ɗakin Allah ba wani abu bane illa fito ne kawai da ƙaran banza shine muka'an wa tasdiya al-muka'u a larabci shine as-safir fito an san fito ko mutum yayi fit din nan to shine sallar tasu su ta fito a ɗakin Allah a lugar larabci sunan sunan wani tsuntsu ne ma muka din wanda tsuntsun yana da fito yana yin ƙara shine ake cewa muka a tasdiya kuma shine tafi kawai ibadarsu fito tafi kuma yanzu ma idan ka je wurin ibadar tasu a coci zaka ji ana kida ana rawa ana tafi ko ba ka ne to kaga Allah yayi gaskiya Qur'ani yayi gaskiya ce wa ma kana salatu min indal baiti illa muka'an wa tasdiya da din ma haka suke yanzu ma kuma haka suke yanzu fiton an yi modernizing ɗinsa ana yin sa da piano kayan kida a ɗebi kida sosai a more kullum in an je sai an yi kida an yi rawa an shakata wannan shine addinin shine ibadar to kaga Allah ya yi gaskiya ya ce to wannan shine ibada su muku ibada mu tasbihi ne da salati da zikiri da tuba da neman gafara ga ubangiji tabaraka ta'ala Abdullahi dan Abbas yace Qurayshawa a wancan lokacin sun kasance suna yin dawafi suna zaga ɗakin Allah tsirara har ne sai ya zo ya cire riga ya cire wando zagidir yana kewaye ɗakin Allah kuma yana ihu yana fito yana tafi pap pap pap pap tsirara haka suke a wancan lokacin to shine Allah ce to yanzu akan wannan abin da suke za su hana ku zo ku yi sallah kuma su hana ku zo ku ku da za ku zo kuna yin dawafin kuna ambaton Allah akwai wasu mutane na abdiddar suna mukawama da manzo Allah ko fada da manzo Allah ko musantawa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi dawafi su yi kokarin hana shi kuma idan ya zo yana yi sai su rinka yi masa izgilanci idan ya zo suka ga ya yi dawafin ya shigo wani lokacin inda ba a hana shin ba misali sai su zo suna toshe kunnuwansu kar ma su ji abin da muhammadu yake faɗa sannan sai su rinka yin ihu kuma don su hana mutane jin abin da yake faɗa ka duba tsiya su din su toshe kunnuwansu sannan kuma su yi ihu don kar ma wani ya ji su ba za su ji abin da zai faɗa ba ko ba za su bar wani ya ji ba Allah kiyaye shine illa muka'an wa tasdiya Allah ya ce fadhuqul azab ku dandani azaba ya ku kafirai bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafirci da butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya ce me kuma
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يكشوا إن الذين كفروا للسوا كافرين ɗabi'ar su al'adar su halin su yunfiquna amwalan fi yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyar su ne kullum suna kashe kuɗin su liya suddu an sabilillah dan su toshe hanyar Allah dan su toshe addinin Allah dan su hana gaskiya gudana za su kashe miliyoyin kuɗi akwai wani bincike da aka yi aka ce kuɗin da kafiran duniya suke kashewa daloli daloli daloli na biliyoyin kuɗi suke kashewa suke sponsorin ɗin fastoci fastoci suna tura su duniya ƙasashen musulmi wai don su je su rinka yin wa'azi su mayar da musulmi kafirai kuma nan najeriya akwai rabon da aka yanko mana musamman ma afirka kuɗi da yawa ana turo su su zo su zauna wai su yi mana wa'azi su mayar da mu su mai da mu kirista abin mamaki ga, ga wannan al'amari suna dai cin kuɗi kam tabbas suna cin kuɗi suna cin albashi amma dai babu natija ba result mai kyau dan da wahala kaga mutum musulmi ya koma ya zama kafiri amma mu ka kullun ne cikin taimakon Allah saboda mutane din su kansu a cikin kiristocin wato akwai masu neman gaskiya in an musu gaskiya aka yi furubin abin da aka gaya musu sai su yadda to kuma haka suke kullum fada da addini su kashe kuɗi wannan ba matsala ba ne ga sunan a makka an samu mutum goma sha biyu irin su abu jahal ibn hisham da utuba ibn umayya da shaiba ibn rabi'a ibn abdishams da nubai da munabbih dukansu 'ya'yan alhajjaj ne da abul bukhtari ibn hisham da su an-nadr ibn al-harith da su hakim ibn hizam da su abu ubay ibn khalaf da zama ibn al-aswad da al-harith ibn amir ibn nawfal da al-abbas ibn abd al-muttalib kafin ya musulunta duka waɗannan cikin ƙurayshawa ne ciyar da kuɗi suke ciyarwa ciyarwa da yawa don su yaƙi muhammad wasu malamai suka ce abu sufyan yana kashe kuɗi kullum kullum sai ya ba da ukiya arba'in saboda cutar da musulunci da hana addinin muhammadu ce gaba yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sun yi ne don su hana mutane su gane addinin Allah Allah ya ce fasayunfiqunaha za su yi ta ciyar da kuɗin thumma takunu alaihim hasra sannan kuma hasara za ta tabbata a gare su ai ma an faƙo fi duniya ya tsiru hasratan alaihim fil akhira abin da suka ciyar a duniya don su cutar da addini zai zama hasara ne a gare su a lahira sun mayu gulabun sannan kuma za a rinjaye su sai an fi ƙarfin su insha Allah wa inna jundana lahumul ghalibun rundunar Allah su ne masu nasara wallazina kafaru lallai su kafirai ila jahannama yuhsharun makoma su ta jahannama ne can za a danna su tunda sun yi kokari ne su fada da addinin Allah to kaga wannan aya din tana nuna mana cewa ashe musulmi idan har ana kashe waɗannan biliyoyin kuɗi dan a yada addinin da ba na musulunci ba kuma a hana musulunci ci gaba to ku kuma nawa kuke kashewa kullun a shekara dan ku yada addinin ku ana ta rikici da ku akan riga tsohuwa da za ku bayar a bawa wani ya musulunta ko kuma a je a bawa wani mareni ba fi magana kuɗi ba ga wasu nan suna kashe kuɗaɗe muna zuwa wa'azi irin na maguzawa waɗanda ba musulmi ɗin nan ba a wasu jihohin wallahi talahi za mu je da ɗan maginmu da ɗan sabulu na ɗan rabawa da ɗan tsummo kara idan ka je sai ka tarar da tirela tirela ta sabulai da wagi da omo da injin niƙa ha an sauke ana ta sauke kuma an zo an kafa musu wato abin da zai ɗauki hankalinsu ya hana su bin musulunci har buhunan taki ake kawo musu tirela tirela sai a ce ku karɓi wannan kada ku yadda ku bi musulunci mu idan mun zo zamu yi wa'azin sai a ce me kuka kawo a duba a duba ga dan kullin magi ne da dan abin nan sai ce kai ina ka duba zaf amma duk da wannan raunin wallahi wani sai ya bar wancan dukiyan ya zo ya karɓi musuluncin to kaga wannan yana nuna ashe musulmi ya kamata ku daɗa farkawa masu kuɗin mu ku daina ruwa mutane sun zama gololi kowa ya cafke ya rike ya ya bayar to ya za a yada addinin ba a ciyar ba wallahi na manta figos din kuɗin da na gaya mu kuɗin wallahi sai kanku ya kaɗa na najeriya kawai wanda ake turowa iya najeriya kuma mutum wajen dubu nawa ake turowa najeriya kawai sai a turo mata wajen mutum dubu biyar manya-manyan kafirai waɗanda wannan daga waje aka turo su kurin su zo su yi ta training suna suna wai ƙoƙarin ɓadda musulmi kaga wannan ba daidai ba ne mu mun yi sakaci mun kwanta muna bacci da'awar ta gagara ba a fita kullum wa'azinmu ya ƙare a birni kawai kuma ga mutanen ƙauye suna da bukata wasu wallahi tallahi suna da uzuri malam ko da kiristancin suke idan da za ku je ku kafa ku yi musu wa'azi mai kyau da uslubi mai kyau ba da zagi da la'anta ba ba da cin mutunci da kage da kazafi ba ba da firgitarwa da tsoratarwa ba wallahi ku musu wa'azin za su gane kuma za su bi ku wannan yana faruwa ba kaɗan ba da yawa ma to amma su waye suke fita su waye suke fita sai a yi wa'azi ɗari wallahi ba a fita ƙauye aka yi ƙwaya biyar ba kuma su mutanen ƙauyen suna da haƙƙi a kanmu ƙauyen nan ko musulmi ko ba musulmi ba da haka ina ba da shawara ga ƙungiyoyi da suke ta wa'azi kullum ana wa'azi a gari ba wai a ajiye mota a sa mata kira'a ce ta zagaye gari kullum ba motar nan mai kira'a nan ta shiga daji ta je ta kira waɗanda ba musulmi ba ta shiga daji ta je ta kira musulmin da ba su yi alwala ba ko ba ka bane wasu malaman su zauna a gari su karantar wasu kuma su fita waje amma kowa ya zauna yana so ya samu guri mai fanka da iska ya sha daɗi abin nan a ɗauke shi a mota a jina shi ana ganin sa ana a karamakalla a karamakalla amma ga can mutanen ƙauye suna buƙatar tsarki ba su iya ba to kaga wannan akwai matsala kwarai da gaske akwai buƙatar a fita a yi da'awa idan kuka yi wa'azi za ku samu masu shiga addinin ku kwarai da gaske sannan ku yi amfani da kuɗin ku da dukiyar ku wajen yada kalmar Allah kada wani ya rowa ana yada kalmar Allah ta hanyoyi kamar haka yanzu misalin ko siyan kaset kasashen da suka ci gaba yanzu a saudiya sai kaga duk alhajin da ya je aikin haji sai ga ya samu kaset suka na malamai to su da'awa suke da kaset mu da yanzu ba mu mai da kaset komai ba wallahi tallahi malam sai a buga kaset roka guda kaset ɗaya ne sai a buga shi roka guda kai tirela guda ai taraba mutane ai taraba mutane wani malami yayi wa'azi yayi bincike akan wani abu mai muhimmanci ko yayi wa'azi na jan hankali ko yayi bayani akan aqida da tauhidi duk alhaji in yazo sai a bashi ai ta basu ai ta basu har ka yiwo kayan su ka zo kana raba wasu ma duk wanda ya je sa a mota ya sai ya karu to mu yanzu nan idan an yi wa'azi a wani wuri ka ji wani wa'azi da wani malami ya burge ka ya kayatar zai amfana da mutane to sai ka sa a buga maka wannan kasar din kaman guda ɗari ko guda ɗari biyu sai ka bi kai ta rarrabawa ka kai wa wancan ka kai wa wancan wallahi daga nan zaka iya kaiwa kaset har kamaru har chadi bangon duniya ma zaka iya kai kaset kuma wannan sakon dai shine dai da aka faɗa yayi amfani to ana yada kaset kada ku bari wai wa'azi ya zauna a garin ku kawai shikenan inda kuka ji shi ya kare a'a yanzu ai akwai inda ba dan albarkacin kaset din ba da ake yi za a yi wa'azi a sokoto amma wallahi sai ka ji shi a garin nan rangadon mutum ɗari sun zauna suna sauraron sa ashe kaset yana da amfani za a yi wa'azi a port harcourt sai ka ji shi a maiduguri rangadau malami yana sawa ana sawa ana ji ashe kaset ana yada da'awa da shi to kaga wannan yana da kyau a rinka yada kaset din cikin al'umma musamman waɗanda ake ganin ba sa zuwa wa'azi in ka je ka gaida mutum sai ka ce da Allah ga wannan kaset din ka dan sa ko a mota ne ka je sai ka ga mutum ya samu shirya to ana yada da'awa ta wannan kuma ana yada da'awa ta sayan littafi ana rabawa kamar wani littafi da aka yi bayani akan wata matsala ta addini mai amfani sai a saya ana rabawa ana yada da'awa ta ɗaukan nauyin samari matasa masu ilimi a tura su ƙauyuka su je su yi ta da'awa a tura mutane su je ƙauyukan nan suna yin tafsiri ko ina da ko ina birni da ƙauye su ta karantar da mutane to kuma idan sun dawo kuma bayan sallah to sai a wani program kuma su rinka zuwa suna yin wa'azi haka ko na bayan wata biyu ko bayan wata uku don mutane suna da buƙatar wa'azi zuciyar mutane tana rayuwa ne da wa'azi idan mutum yana yawan jin wa'azi yana yawan jin karatu sai kaga yana da ƙarfin imani amma da zarar ya rabu da sauraron wa'azi ko a kasar ko a waya ko a wani abu sai ga imanin sa yayi ƙasa ƙasa to ku ya da da'awa da wannan sannan kuma ku yi amfani da kuɗin da Allah ya baku yanzu misalin tsarin da waɗanda ba musulmi ba suke idan mutum yana ɗaukan albashi naira dubu talatin to naira dubu uku ba nasa ba ne dole coci zai kai su idan dubu ɗari yake ɗauka to dubu goma ba nasa ba ne wannan alkawari ne amma mu yanzu a yanda ake ci wani masallacinka ne na juma'a ya isa ya yanke maka albashi wai a ce karin abarwa fi sabilillah to su ko mace mai gasa masara a bakin titi ko mai toya kosai a bakin titi ko wacce take zuwa tana yin aikin karfi wallahi nake gaya muku akwai kuɗin da take cirewa take kaiwa kuma wannan abu ne mai kyau in mutum ya yi imani da abu ya taimaki abinsa su sun yi imani da nasu za su taimaka ni ban ga laifinsu ba daidai suka yi to kai din da kai imani da na kuma baka taimakawa haga ai ba daidai ba ne wani masallacin juma'a na ji wata rana an tashi ana neman jama'a taimaka fi sabillahi za a yi wa motar masallaci juye juyen kuma dubu ɗaya ne da ɗari uku juyan motar da'awa sai an faɗa a masallacin juma'a in an ci sa'a samu ɗari uku da hamsin kowa ya zama gola ya rike kuɗinsa to ina za mu je a haka bai zai yi ba dole sai kun taimaki addini da abin da Allah ya hore muku hakan dai a talaucin dai a mummurje dai kana da ɗari biyu ka yi ƙuru ka cire hamsin ka bayar naira talatin ce da kai ka zare goma ka bayar ka riƙe ashirin ka ji ɗuminta kafin wata ta zo ya fi a ce kowa ya riƙe ya ya taimaka ku taimaki addinin Allah don Allah ya taimake ku to sai ya ce mai kuma
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون Allah madaukakin sarki ya yi wannan ne da aka ce abinda za su ciyar Allah zai sa musu ya zama hasara a gare su sannan kuma zai tafka su a wutar jahannama ya yi ne don ya bambance tsakanin kyakkyawa da mummuna alkhabisa mummuna a tayyib mai kyau a nan gurin liyamiza Allahu alkhabisa min at-tayyib liyamiza Allahu almu'mina min al-kafir yani alkafir min almu'min a ware bambanci tsakanin mumini da kafiri mumini ya sa shi a aljanna kafiri ya jefa shi a wuta kaga an bambance kenan kowa aikinsa shi zai kai shi cikin ni'ima ko azaba kaga ashe yana da kyau mutum ya tsaya ya naɗe damtsansa don ya sa himma da ƙoƙari wajen aikata aiki mai kyau don ya samu gidan aljanna wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd kuma Allah zai hada mummunan ɗaya kan ɗaya fayar kumahu jami'an sai ya hada shi wuri guda shine yarkumahu yarkumahu yajma'ahu shi yasa aka ce as-sahabul markum girgije wanda yake a hade al-mujtama'ul kasif kenan abin da aka hada shi guri guda Allah zai hada duk kayan banzan duk barnar duk na haram din duk na zaluncin duk na cutar musuluncin فيجعله في جهنم يتبكى سو a cikin jahannama gaba daya ulaika humul khasirun lalle waɗannan su ne masu hasara to ai kaga hasara kenan kaga yanzu zance Allah ya tabbata yi innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun kaga sun ciyar ya zama hasara gare su ta ya zama hasara Allah ya hada abin da suka ciyar din gaba daya fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam Allah ya tattara abin da suka ciyar din dan cutar da addini ya zuba shi a cikin wutar jahannama kuma sai suka tashi su cikin kafirai masu hasara wanda suka tabi yanzu kudin da America take kashewa don yakar musulunci Allah yawa da shi dalolin kudi yanzu ne ma Allah yake taimaken mu aka ce America bata taba samun kariyar tattalin arziki ba irin wannan shekarun saboda suna nan suna taimako ana kashe musulmi duk inda ake kashe musulmi za ka ga wallahi tallahi zuba ido su kyale yanzu duba ƙasar syria ka duba yadda suka sa ƙasar libya gaba aka yi ta diddigan wuta aka yi sai da aka kashe gaddafi aka yi waye da bayan an kashe gaddafin su fa suka kashe gaddafin su suka ziga aka kashe gaddafin kuma da yanzu waɗanda suka kashe gaddafin suka zo suka ce su shari'ar musulunci za su yi a libya sai kuma aka ce to sai an kama wanda suka kashe gaddafin nan wace suka ce shi wallahi abin da ake ciki kenan saboda sun fito sun ce gwamnatinsu akan shari'a musulunci za ta yi tunda da gaddafi ya tafi akan tsarin ba na musulunci ba su larabawa ne su duk musulmi ne da haka alkur'ani shine littafin da za su sa ya haska musu hanya wallahi suna faɗin wannan amerika ta haiko ta ce to wallahi duk wanda yake da hannu wajen kashe gaddafi a kame shi ka duba wannan neto din fa su suka yi ta harba bama bamai suka yi ta turawa suka yi ta taimako aka kashe gaddafi na aka harbe shi aka yi waye su da taimakon su da komai in ba da ban su yan libya sun yi su taba gaddafi sai dai karar da su wallahi amma saboda shi kafiri kullum fada yake da addini me laifin sun ce za su dabbaka musulunci da yanzu duba syria duba kasar syria kullum sai an kashe musulmi malam yadda bashar al-assad yake yake watandan mutane wallahi malam kwanan nan aka hasko nake dubawa a irin intanet din nan wallahi malam yara ne kanana aka je wani guri ha kisan bai da kyau malam kananan yara malam qablal bulug wanda ba su balaga ba sai ga an kona rabi an sare rabi yara jira-jirai kanana akwai wanda aka danna masa wata wuka a tsakiyar kansa aka farke kan yaro karami ina da shi a cikin ipad dina wallahi ba kyan gani fa bashar al-asad mugu kenan kullum sai an kashe mutum saba'in sittin saba'in sittin sati uku da suka wuce a rana ɗaya an kashe mutum ɗari biyu da wani abu a ƙauye ɗaya ɗazurin nan ma ina budewa ina dubawa na sojojin suna nan suna ta yunkuri za shiga wani gari sai ɓarin wuta kawai ana ta zubar da musulmi ana kashewa kawai kullum ne to ga burma ƙasar burma can kusa da bangladesh subhanallah kai wato ba a taɓa yin mugun kisa da ake cutar da ɗan adam wato irin wannan kwanakin ba musulmin burman nan suna ihu suna kuka suna neman taimakon jama'a su ba su da yawa ne a ƙasar su musulmin kafiran sun fi su yawa kuma gwamnatin ta kafiranci rikici ne ya tashi a can wani ƙauye haka tsakani na ƙabilanci ne tsakanin suwa ne da suwa ne kawai daman gwamnati tana jin haushin musulmi sai ta rikitar da abin ya dawo faɗa a tsakanin musulmi da kafirai kisa yanka kisa yanka wallahi da ido na na gani malam sai a ɗauki musulmi malam a kwantar da shi a sare wuyansa a buɗe shi a feɗe shi a gutsutsura malam ga hannu daban ga ƙafa daban da na buɗe abin na nuna iyalina wallahi da ta kusa faɗuwa malam yanda ake fede rago wallahi yanzu din nan ina da shi a cikin wannan dina yanda ake fede rago ka san yanzu duniya akwai globalization duniya kaman globe ne kaman ball ne nan da nan komai abin da ake a can yanzu za a turo maka gani sai dai in baka shiga kana lallagawa yanzu abin da ake america za a nuna maka gan shi saboda haka komai za ka iya gani malam a ɗauki mutum malam ana fede shi yanda ake fede rago su gasa shi su sa shi a tsinke kamar tsire su yi balangunsa su yi watandarsa su dafa su cinye su gasa su cinye ba wai fa kisan kaɗai ba a kashe a gasa a toya a cinye kamar yadda arnan jos suka yi wa musulmin jos a sallar da ta wuce yau kusan shekara kenan 'yan sati biyu ne ya wuce shekara ta cika akan wannan barnar da aka yi wanda har yau gwamnatin najeriya ba ta yi komai akan wannan ba to idan kun lura duk kafirci kwaya ɗaya ne yanzu kaga wannan abun an yi irinsa a najeriya kuma ga can ana yanzu a burma wataƙila ma baka taɓa jin ma ƙasar ba to amma wannan malam amerika tana gani ingila tana gani super powers suna gani majalisar farke duniya tana gani duk suna gani yau majalisar farke duniya mana dan ba ta ɗinke duniya ba ne musulmin da ake kashewa a suriya suna nan su kofi a nan ya shiga ya shiga siriya nan sau ɗaruruka amma a banza ana ta mumatala ana jan abin delay tactics kullum iya jinkiri iya kashe mutane da ake yi in gaskiya ne su masu taimakon ɗan adam ne yan human right mayaudara makaryata human right da suke in kaga sun yi magana sai dai in wato kafiri aka taba gidan rediyon bbc fa je ka duba ma ko talabishin din bbc ko jarida ta bbc da suke nunawa wallahi sai da suka yi bayani suka ce gwamnatin burma ta ci mutuncin musulmi jiya dinnan suka yi suka yi postin suna nunawa saboda abun yayi yawa in dai har ya kai ga bbc duk tsiyar bbc za ta fito fili ta faɗa ta ce kai an cuci musulmi to kaga abun yana da yawa wanda da ɓoyewa suke su ce a na kabilanci ne na kaza ne a kaza an kashe mutum ɗari su ce mutum uku aka kashe to wannan da kansu suka ce kai gwamnatin burma ta ci mutuncin musulmi ta ci zarafinsu ta kashe musulmi kuma wani abin mamaki malam ta toshe duk wata kofa da za a kai musu taimako da agaji wuta suke ta musu kurin suna yankawa suna kashewa sai sun karar da su haka nuna wani dan burma din an tambayi yan bbc ta ina kuke samun labari tunda kun ce an hana shiga suka ce sai dai ta hanyar wayar taraho ko kuma irin abin da ake na zamani in an ɗauka hoton sai a nuno mana tunda yanzu inda zan iya daukan hoton wannan tafsirin da nake yanzu in tura shi ingila yanzu yanzu nan kuma dan ingila ya gani ba wani matsala bane ba yace suka ce to ta muke gani wani ya zo malam ya fito ya rubuta a takarda stop killing muslim in burma wai a nuna duniya wai ko za a ji yan human rights su yi magana shiru kake ji kasar da duka duka bata wuce a murkushe ta minti biyar minti a banan ba an kyale saboda wa musulmi ake kashewa to haka siyasar duniyan take duk wanda yake musulmi ne ba a son sa kuma addinin musulunci shine addinin da ba sa so nema suke su karya shi gaba daya kuma waya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun Allah yaki wallahi sai ya cika haskensa koda ku kafirai ba sa so Allah madaukin sarki ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf na'am قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير Allah madaukin sarki yake cewa kullil ladina kafaru ka gaya wa kafirai barnar da suke da zaluncin da suke da ta'addancin da suke in yantahu in suka daina kuma suka bar shirka yughfar lahum ma qad salaf duk wannan abin da aka faɗa yau in suka ce sun bari an yafe musu abin da ya gabata ka duba haƙurin ubangiji ka duba jinƙayin ubangiji ka duba tausayin ubangiji ka duba rahamar ubangiji in yantahu in suka daina yughfar lahum ma qad salaf an yafe abin da ya gabata an yafe musu ai ma maza min zunubihim qabla al-islam amma wa in yaudu in suka dawo suka ci gaba faqad madat sunnatul awwalin haqiqa fa sunna ko hanyar mutanen farko ta gabata shine fi nasrillahi anbiya'ahu Allah yayi alkawari zai taimaki annabawansa wa ihlaki a'da'ihi kuma Allah yayi alkawari zai halakar da duk wani abokin gaban annabi kuma duk wani abokin gaban musulunci ku dawo ku tuba Allah ya fi muku amma in kun ci gaba to mu ma kuma za mu ci gaba da gudanar muku kamar yadda muka gudanar ga al'ummomin da suka gabata muka taimaki annabawan Allah muka halakar da abokanan gabansu ga hanzari ya kare faqad madat sunnatul awwalin Allah ya ce to shikenan ba su daina ba waqatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai kun ga babu shirka a bayan ƙasa ba wani kafirci da zai duriya a bayan ƙasa a zo a danne musulmi ana kashe musulmi ana wulakanta musulmi ana hana su addini Allah ya ce ba za a yadda da wannan ba hatta la yaftina mu'minun an dinihi sai har ya zamanto ba a fitinan mumini akan addininsa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma ya zama addini gaba daya na Allah ne kurum ba wani addinin wani Allah ba shirka ba kayanta babu kiran wani Allah bayan ƙasa ya zama tauhidi ne kawai tutar la ilaha illallah ita take kadawa fa inin ta hau to amma Allah ya sake cewa idan suka hannu suka daina kafircin suka dawo suka yi dana sani fa inna Allah bima ya'maluna basir to lalle Allah yana kallon abin da suke aikatawa gaba daya wa in tawallau ko dake ba karanta ba ko to shikenan wa in tawallau sai ce me وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Allah ya ce wa in tawallau in suka juya baya anil imani suka ki su yi imani wa adu ila qitali ahlihi suka dawo suna yakar ma'abota imani suna yakar musulunci da addini fa'alamu to ku sani anna Allah maulakum wallahi ku mu'minai Allah shine mai taimakon ku kuma Allah shine maulanku huwa nasirukum wa mu'inukum Allah shine mai taimakon ku kuma shine mai agaza muku ni'mal maula madalla da mai taimako irin Allah wa ni'man nasir ma da lada mai agaji irin agaji na ubangiji tabaraka wa ta'ala iya gata albishirin ku mu'mine kada ku ja da baya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kar ku yi rauni kada ku yi bakin ciki kada ku yi bacin rai kada ku damu wallahi nasara tana nan ku ne madaukaka inda ku mumine ne ala ku saurara ku yi shiru inna nasrallahi qarib taimakon Allah yana nan gaba yana kusa babu gudu babu ja da baya gaskiya ita take ɗaukaka amma ƙarya ina kwanciya take hadisi ya tabbata um, shumasa yake cewa ya je gurin al'amr bin al'as lokacin ya kusa mutuwa sai ya yi kuka mai tsawo shi al'amr bin al'as ya yi kuka ya yi kuka sai ya juya fuskarsa saboda yawan kukan ya yawa sai ya juya fuskarsa sai yake kallon katanga yake kallon ginin ɗakinsa sai ɗansa sai yake cewa ya abata ya kai babana amr bin al-as fa babba ne cikin sahabbai sai ɗansa yake cewa babana amma basharaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza yanzu kai annabi bai baka albishir din kai dan aljanna bane tun ma kafin ka mutu me ne kuka dan gajiya ta zo ma kana ga mutuwa ya zo me yasa ka kuka ni ai na san babana ai manzan Allah ya maka albishir da abu kaza da abu kaza da abu kaza sai uban ya fuskanto shi ne amr bin al-as din sai ya juyo sai ya kalli dan ya ce bar ku ji tawadu'u malam da gangan da kai irin na bayin Allah magabata na kwarai sai shi inna afdala ma nu'iddu shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ya ce ya kai dana babban abinda na yi tanadi kuma nake lissafa shi a cikin layi shine na tabbatar dai na shaida babu an mutuwa da cancanta sai Allah kuma annan Muhammadu manzon Allah ne yace ni ina kan wato halaye guda uku inni qad kuntu ala atbaqin salas ina kan tabaka tabaka guda uku mataki mataki uku ne na daya laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashaddu bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni bari in mai da kai tarihi wannan ya kusa mutuwa fa yake ga dan shi yace na wayi gari akwai lokacin da nake a garin nan babu wani dan adam da ya fi ni tsananin gaba da kiyayya da annabi ba na son annabi wala uhibbu wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu fa qataltuhu kuma a duniya babu dan adam da nake so in samu daman in kashe shi irin muhammadu nayi wannan rayuwar a garin nan yace falau muttu ala tilkal hal la kuntu min ahlin nar yace ya kai dana da na mutu a cikin wannan hali da wannan yanayi to gaskiya da na kasance cikin yan wuta falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi amma yayin da Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan yanayi ka duba shiriyar ubangiji kenan shi yasa kullum musulmi ku daina daina da'awa ku bar barin wa'azi ka duba ga wani mutum mai tsananin gaba da kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yayin da Allah ya shigar da musulunci cikin zuciyata sai nake cewa na je gurin annabi sai na same shi nace ya Muhammadu bude min hannunka damanka yanzu yanzu zan yi maka cappa zan yi maka mubaya'a sai manzo Allah ya bude hannunsa sai da ya bude hannun nasa maimakon ya miƙa shi su yi mubaya'ar sai shi ɗin amru ɗin sai ya janye hannunsa sai ya ƙi ya miƙa hannun sai manzo Allah ce malaka ya amr me ya same ka ya amru ka ce na mika hannuna za ka yi mubaya'a yau za ka zama musulmi na mika ka janye hannunka sai ce a ya manzon Allah lalle zan yi musulunci amma sai na yi sharadi yace zan yi sharadi aradtu an ashtarita sai manzo Allah ce tashtaritu bimadha za ka yi sharadi da me kuma sai ce ya manzon Allah ina so ne sharadin cewa zan musulunta amma da sharaɗin sai an yafe min duk laifin da na yi gaba ɗaya an yi farali Allah sarki bai sani ba sai annabi yake cewa amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu ya amru baka san cewa musulunci yana rusa dukkan barnar da aka yi kafin a yi shi ba duk yadda mutum ya yi kafin ya musulunta bayan ya musulunta shikenan ya zama wankeke tas da shi da jariri sabon haihuwa duk ɗaya suke baka san da wannan ba ai baka da matsala kai ba ma wannan ba baka san cewa ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu ba ma musulunci ba aikin hajji kawai duk wanda Allah ya masa arziki ya je aikin hajji yayi aikin hajji lafiyayye man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummuhu wanda ya je aikin hajji bai fasikanci ba bai kusanci mace ba bai yi abin da yake na barna da fusatar da ubangiji sabon Allah ba to zai dawo gida kamar ranar da tsohuwarsa ta yi naƙuda ta haife shi babu komai a jikinsa na zunubi hajji ma kawai ina masu ɓoye kuɗi ba sa zuwa hajji wai suna wayo kai ni ba zan je ba gwandan dan juya kuɗi na kai gwandan je in sai taki gwandan je ne kaza in ka je aikin hajji in dai Allah ya karba alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajji da aka yi aka bi Allah a ciki ba a yi barna ba ba a yi sabon Allah a ciki ba a yi fasikanci a ciki ba ba shi da sakamako sai gidan aljanna albishir ga duk alhajin da ya je aikin hajji ya dawo in dai yayi na ka'ida ba kazantaccen aikin hajji da yanzu mutane suke yi ba rabi rabin su ma wasu kallo kawai suke zuwa rabi kuma ana zuwa dai a je a ciyo shinkafa kaza kawai a dawo ka ji magana ta farko ya samu wannan yake cewa ya kai dana wallahi na yi rayuwar lokacin da wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu na yi rayuwa a lokacin da a duk duniya babu dan adam da na fi so a duniya irin annabi kuma ba wanda yake da girma a ido na irin manzon Allah kuma kuntu utiku an amla aini minhu ijlalan lahu kuma wallahi saboda tsabar kaunan manzon Allah wato bana iya cika ido na in zuba ido in ganshi kiru da muzo wato saboda girman sa da kwarjinin sa bana iya kallon sa in kure masa gani sai dai in nan taba kadan in dan sunkuya yace wallahi walau su'iltu an asifahu ma atakt da an ce in sifanta maka yadda annabi yake wallahi ba zan iya ba saboda ba na iya zuba mai ido in kalle shi ma gaba daya lianni lam akun amla aini minhu yace walau mutu ala tilkal hal ya kai dana da a wancan lokacin na mutu lokacin da nake da wannan zurfin imanin la rajautu an akuna min ahli aljanna da nayi fatan ina tsammanin zan zama cikin yan aljanna malam kaji masoya annabi ko ba masu da'awa a baka ba sai surutu mu ne masoya annabi mu ne mabiya manzo Allah amma ba aiki to bari ka ji abin da yace don Allah yana so mu yi wa kanmu adalci hadisi ne gashi nan a gabana nake karanta mana wannan Amr bin As din bayan yayi waɗannan abubuwan to ya samu mulki ya samu sarauta an ba shi shugabanci to barka ji abin da yace ثم ولينا أشياء ولينا أشياء daga baya aka dora mana nauyaye nauyaye na shugabanci na mutane ma adiri ma hali fiha kai ni ban san halina a cikin wannan shugabanci ba jagorancin da aka bani mulkin da aka bani gaskiya ban san me zan ce wa Allah ba fa idza ana mitu idan na mutu fala tashabni na'ihatun wala nar kada mai kukan kera ta bi ni kuma kada a bi ni da wuta dan dadin a al'ada su in mutum ya mutu sai a rinka kunna kyandura ana bi yace kar amu fa idza dafantumuni idan kuka binne ni ya kai dana fa shunnu alayya turaba shanna ku ɗebi ƙasa ku jibga mun jibgawa ku zuba ni ku binne ni tsab gaba ɗaya thumma aqimu hawla qabri sannan ku tsaya a gindin kabarina ku yi mun addu'a kadar matun haru jazur daidai gwargwadon yanda za a yanka raƙumi tsawon lokacin yanka raƙumi wa yuksamu lahmuha da kuma raba naman raƙumin hatta asta'anisa bikum yace har in dauki in samu dauke kewa da ku yace kar ku tafi ku banni da kuna binne ni ku kama hanya ku tafi ku tsaya ku yi mun addu'a daidai gwargwadon lokacin da za a ce za a yanka raƙumi a raba namansa wajen minti talatin ko arba'in ko awa guda kuna taimin addu'a kuna taimin addu'a wa anzur ma za uraji'u bihi rusula rabbi shi a lokacin zan duba na game zan ba da ansa wani ansa zan bayar ga yan aikin ubangiji na mala'iku da za su mun tambayo a cikin kabari na bai zance da su wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne imam muslim ya ruwaito shi duka wannan ayyuka da ya gaba daya daga ƙarshe dai abin da ya bashi tsoro shine shugabanci da aka ɗora masa yanzu anan ya kamata wani shugaba yana cikin musulmi dan an yi masa wa'azi ya ji tsoron Allah akan shugabancinsa sai ya kulla gaba da malamin da yake gaya masa gaskiya ya kamata idan ka wayi gari a garinka ba kowa kowa ka danne shi baya iya gaya maka gaskiya to baka ci riba ba wataƙila saboda kuɗinka wataƙila ko dan kana da mulki ana jin tsoron abin da zaka iya mutum wataƙila kana da mutane wataƙila kana da hanya wataƙila kana da kaza ka hana a faɗi gaskiya ka danne mutane ta hanyoyin da duk zaka iya danne su wanda ka ta baka da wanda yan ziga suka ziga ka sai ka wayi gari baka da wanda yake faɗa maka gaskiya a shiyarka a jiharka kai ka yi hasara ita kanta siyasan nan da ba dan ana samun opposition ba ai da ba su yi aiki ba wallahi pdp da ba dan sun samu wato zunguri na cpc da zunguri na anpp ba da ba za su yi wasu ayyukan ba amma ko ba dan allah ba ma sa yi aikin dan kada jam'iyyar adawa ta ce ba a yi aiki ba wani aikin ba don allah za su yi ba saboda dan adawa wanda yake ɗaya jam'iyyar wanda aka kada shi abokin takara kada ya samu abun magana ko ba dan Allah ba ma ake yi to ashe kaga samun kungiyar mana jam'iyyar adawa ashe alheri ne bai kamata ƙasa ma ya zamanto babu jam'iyyar adawa ba to kai ma din a addinance ya kamata in kowane malami ya maka da'a ya yi shiru ya zuba ma ido saboda abin da kake mika masa to ya kamata a ce Allah ya taimake ka ka samu wanda kuma zai iya zungurar ka in ka kauce nuna maka gaskiya sai na abubakar lokacin da ya hau mulki haka ba shi shugabanci ya ce ya ku mutane na kada matsayina ya dauki hankalinku daraja ta dauki hankalinku menene dina ya dauki hankalinku ya ce wallahi idan na kauce ku dawo da ni ko da da gindin takobi ne ko gindin takobi kusa abubakar ba ku dawo da ni in na kauce ya ce alkawiyu fikum da'ifun indi mai karfin cikin ku shine mai rauni a wajena wallahi in ji abubakar duk wani mai kuɗi duk wani mai mulki duk wani mai sarauta duk wani mai matsayi a wajena ni abubakar to ni ina ɗaukarsa shine ƙarami wadda'ifu fikum alqawiyyu indi mai rauni kuma talaka miskini wanda ba a san da shi ba in ya zo ba a san ya zo ba in ya tafi a san ya tafi ba to wannan kuma shine mai karfi ni a wajena ma'ana zan yi iya karfi na in taimakawa mai rauni in dago shi ba zan bari a murkushe shi a danne shi ba amma in na kauce wa gaskiya in kun mun wazi ban gyara ba to ku dauki takobi ku dawo da ni kan hanya wannan shugabancin duniya yake ba shugabancin wata local government ko wasu jihohi ko wani abu ba duniya ce gaba daya a hannunsa ya ce a gaya masa gaskiya to ballanta na kai kana da informat masu zuwa suna daukar labari yalla bai fa ana cewa kaza yalla bai fa dukka hana kanka bacci ka shiga tashin hankali ka shiga damuwa akan me to ka gyara aikin kama ka gyara saka huta Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana ka duba wannan bawan Allah wato tawadu'u da kankan da kai kafin ya mutu annabi ya masa alƙawarin gidan aljanna amma cewa yake an ɗora mana wasu nauye nauye ban san me zan gamu da Allah ba da shi irin su Umar da ake ba a iya yin bacci sai an zagaye gari an san kowa yana zaman lafiya gwamnoninsa ko in ya kira su binciken da yake musu wato ko kansila iyakaci kai wani zo me kai a garinka me kai a jiharka me kai a ƙasarka haka umar yake tara su ɗaya bayan ɗaya yace Allah ya dora ni shugabanci ni kuma na dora ku ku kuma ku ne wakilai na a dukkan garurrukan ku ku zo ku bani labarin abin da kuka yi na alheri kuma ina da masu bani labari kun yi ko ba ku yi ba ku zo ku gaya min umar haka yake ba harka ce ta kuɗi ba ba harka ce ta kwangila ba harka ce ta kaza ba ita shi zagaya garin madina yana zagaya yana zagayawa sai ya ji wata mata ya'ya suna ta kuka a gida ana ta kuka ana ta kuka ya kwankwasa kofa ya shiga sai ya tarar da gidan wata tsohuwa da yara ƙanana ashe yunwa ce ta sa su kuka ya zai ga sai ya ga ta dora tukunya ya bude wannan tukunya sai ya ga babu komai a cikin tukunya sai ruwa kawai a cikin tukunya yace subhanallah yace ya akai haka tace na dora wannan tukunya ne dan in dauki hankalin su su ga wannan tukunya in ce musu abinci ya kusa da kuwa in ce su kwanta su huta in na gama zan tashe su amma ba mu da tsabar da za mu zuba a cikin wannan tukunya sai ta ce wannan shugaba wannan amirul mu'minina ai mun yi hasara ai wannan mutum yana cutar da mutane ashe bata san amirul mu'minina ne a gabanta ba lokacin umar ya taho babu bindiga babu bodyguard ba dan rakiya babu jiniya ba ba tinted glass ba ba ba ba ba ba ba komai daga shi sai shi sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin dare tsakiyar dare lissafa karfe biyu karfe uku shi kadai yana cewa Umar ya shiga uku Umar ya shiga uku Umar ya shiga uku ya tafi baitul mali ya je bude ya dauko kayan abinci buhu guda ya dauko ya goyo a gadon bayansa yana numfashi yana nishi in ya gaji ya zauna ya huta shi shi kadai babu masinja babu motar da aka ce ta dauko kaya ya zo gidan matan nan ya dire wannan buhu ya bude wannan buhu ya ɗebi wannan abinci ya zuba a tukunya ya sunkuya da kansa ya hura wutar wannan tukunya ya ce idan abincin nan ya ɗauka ya dafu ki ɗauka ki basu kuma in abincin ya ƙare ki koma gurin amirul muminina ki je ki ce abincin gidanki ya ƙare amirul muminin zai ƙara miki bai ce mata shine amirul muminin nan ba yayin da sayyidina umar ya mutu aka zo za a yi masa wanka an kwabe shi za a yi masa wanka sai aka ga kanta a gadon bayansa amirul muminin shugaban duniya gaba daya sai aka ga kanta a gadon bayansa masu wanka suka ce mai sai aka ce ai wannan tsabar dakon kayan abinci ne da daukan kaya da itace da yake dauka yana bin gidan talakawa yana raba musu daya bayan daya shine har gadon bayansa ya kanta saboda taimakon al'umma umar ya ce na shiga uku idan ban gyara hanya ba raƙumi ya taho a hanya ya yi tuntuɓe da dutse ina jin tsoron kada Allah ya tashi Umar ya ce ya Umar yaya baka gyara hanya ba haka bari raƙumi ya tuntuɓe sai mu ce Allah jigan Umar ba raƙumi ba muka yanzu jirgi ma faɗowa yake ba ma jirgi ba wallahi mota ma tuntuɓe take ta kuli kulin kubura ta faɗa hanya za ta fashe ta tsage wani lokacin a zo a fasa ta a tsaga ta ko alama ba za a yi ba ka danno mota kana speed baka sani ba sai dai ka je ka kurin ka fada rami daga nan in ba sa ba sai lahira an gama yin kwangilanta an ci kudin an tafi kasar waje an ɗebi mata an ɗebi karuwai an yi duk abin da za an cinye kudin duk kuma yana nan a lissafa ma an gama yin hanyar gaba daya kuma yanzu al'ummar da suke wannan a ce wai sun rasa wanda zai gaya musu gaskiya kuma su ce wai shine jin daɗin mulki a wannan mulki bai daɗi ba kwarai kuwa imamul bukhari ya ruwaito hadisi cewa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo daga nafe daga ibn umar ya ce wani mutum ya zo wurin abla'i ya zo wurin umar sai yake ce da shi yau abla'i dan umar sai ya ce da shi ya ba abdurrahman baka ji abin da Allah yake cewa ba a cikin alqur'ani wa in ta'ifatani min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بك جاء بنا الله يتي أكون ونبا وما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه يتي ميسا براك جيك ياكي با كما يد الله يفدا أتكل لتافنسا سيشي ياكي دن أوانا na yadda ka aibanta ni da wannan aya ɗin cewa ban yi yaƙi ba kamar yadda Allah ya ce a yi wala uqatil in ki yin yaƙin a habu ilayya min an uayyana bi hadhihi al-aya a ce ban yi yaƙi ba shi yafi min sauki akan a aibanta ni da wannan ayar da Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu jahannam wa adda lahu azaban azima yace na yadda zaka iya cewa eh ban yaƙi ba to ka aibanta ni ban yaƙi ba shi yafi alheri gare ni akan a zo a ritsa ni cewa Allah ya ce wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon wanda ya kashe mumini da gangan wutar jahannama kenan waɗannan ayoyin da aka ce a yi jihadi a yi jihadi a yi jihadi ko a yaƙi a yaƙi yaƙi yana da sharaɗi yana da dokoki sai musulmi sun samu udda sun samu shiri sun samu tanadi mutane ma a fahimtar da su su gane addinin tukunna mutanen da yanzu ko yanzu akwai wanda na sallah ma ba sa yi kuma suna da ansu musulunci ne ɗazu din nan jiya zan ce muka je gidan kurkuku na bille da nan gashi gashi nan kusa da ku bai wuce kilomita nawa ba wallahi ɗaya daga cikin jami'un su ya tashi ya ce malam ga su nan gani ga su da yawa yawan su musulmi ne amma wallahi ko azumi ba sa yi musulmi ne kuma gaba ɗaya samari matasa 'yan bana bakwai ya ce ga su a ɗaure a nan gurin yunwa talauci rigar sawa babu abincin kirki babu amma wallahi za a zo a kira sallah bai fi mutum uku ne za su zo masallacin ba kuma duk 'ya'yanku ne an nuna mana 'yan garin nan 'yan unguwan nan ma duk ga sunan sallah ma ba sa yi to ballantana azumi kaga shi al'umma tana buƙatar faɗakarwa sosai wa'azin nan ai ta yin sa da gaske ya zama shine rayuwa babu daga kafa wallahi abun sai ka zubar da hawaye da yawa yan uwanmu da muka je da su gidan kurkukun na billarin wallahi sai da jikin su ya sanye kuma wallahi ba su musa ba kuma ni a gabana na gani muna wa'azin kuma wani musulmi ne na ga yana cin wani abu a wannan ramadan din fa da kowa yanzu yake ta wa'azi yake ta azumi suna nan a gidan kurkuku a daure fa duba dan Allah zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu na dukan duhu ga yunwa ga talauci ga zaman kadaici ga rashi maimakon su tsaya su bauta wa Allah su huta amma wallahi sallan ma an kira sallan ina idan malami ya zo mai musu wa'azi saka za a yi tabi ana cewa malam ya zo malam ya zo wannan sai ya gudu wannan sai ya kauce saboda zukatan sun dabe gaba daya su kuma su zama arna ba da an huta da su yace to ni gwanda a yabanta ni a ce na kashe musulmi da gangan da a ce na kashe wani musulmi da gangan wanda Allah ya ce an yi fushi da mutum wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanada masa azaba mai radadi sai wannan mutumin ya ce to ya za ka yi kuma ai gashi Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna Allah ya ce ka yaƙe su ayi yaƙi sai an zamanto babu shirka bayan ƙasa abdullahi dan umar yace a ai kad fa'alna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam id kana al-islam qalilan yace an yakin ma mun yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci kadan ne bai da yawa mun yi wannan lokacin da ake fitinan mutum ko dai a kashe shi ko a daure shi ko a mai yace amma yayin da musulunci ya samu karfi to sai muka dage yace to fa ma qauluka fi ali wa usman ashe wannan mutumin dan fitina ne sai ce to me ra'ayinka akan aliyu da usman ashe dan shi'a ne to ya magana usmanu da aliyu sai abdullahi dan warke cewa me ra'ayina akan aliyu da usmanu da da aliyu sai ce usman Allah ya yafe masa duk abin da ya na laifi ku kuma yan shi'a fakarihtum an yu'fa anhu kun ce ba kwa so a yafe usman kun ce usman dan wuta ne وأما علي فابن عم رسول الله وختنته علي ɗan gidan baffan annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma wa hadhihi ibnatuhu ga yar annabi nan tana karkashin sa ya auri yar gidan manzon Allah surikin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to me zaka ce akan shi na kawo wannan aya din ne ba dan wannan hadisi ne ba dan kuma dan dada karin bayani da haske akan wannan aya din da muka tsaya a kanta muna fatan Allah ubangiji ya dada ganar da mu ya dora mu akan hanya ta kwarai kuma ya sa aljanna ita ce makomar mu kuma ya mana afuwa ya ba mu damana mai albarka na huna saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa
wa alaikum salam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi kafin mu fara karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka makarantar aksat school I mean, aksat school of academic academic of quranic science and tauhid wanda take nan wurin tsohon nepa wato daura da gidan lamido cikaire suna farin cikin sanarwar mutane cewa sun fara sayar da fom na shiga wannan makarantar tun ranar 24 ga watan bakwai da ya wuce kuma za a ci gaba da sayar da fom din har zuwa ranar 20 ga wannan wata na takwas fom din akwai su a bangarori kamar haka akwai ce asalamu alaikum malam mu ne muka yi sallar mangariba sai hadiri ya dauro sai muka ce ya kamata mu yi jam'in takadim to malam in mun zo yin sallan isha'i din za a kira sallah ne ko kuma wanda aka yi na magariba ya wadatar akwai sabanin malamai ne akan wannan matsala lokacin da za a haɗa sallah biyu za a kira sallah ko ba za a kira sallah ba da yawa yawan malamai sun ce za a kira sai dai ba za a kira da ƙarfi kamar yadda aka saba ba sannan idan an zo hayya ala sala hayya ala fala sai a ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum akwai kuma wanda suka ce in an wadatu da kiran sallan magariban ma yayi haka suka faɗa amma ni galiban ina ba da fatawar cewa a yi kiran sallan saboda sallah ce guda biyu ko da yake akwai nasin da ya nuna annabi ya haɗa magariba da isha'i bi azanin wahid da kiran sallah guda ɗaya na'am
a mai wannan tambayar ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya na shine ina neman ƙarin bayani ne game da yadda ake sallar jana'iza
sallar jana'iza ana yin kabbara guda hudu ko bakwai ko tara amma galiban dai an fi yin guda hudu din idan an zo ana sanya gawa a gaba idan mace ce za a tsaya liman zai tsaya a tsakiyanta idan namiji ne liman zai tsaya a daidai kafadarsa zai yi kabbara ta farko irin abin da ya yi liman shi ma shi ne mamu za su yi kabbara farko zai allahu akbar sai ya riƙe hannunsa a kirji kamar yana yin sallah kuma ya halatta a yi ta ko da takalmi ma kamar yadda ko da sauran salloli ma ya halatta a yi su da takalmi in dai mai tsafta ne ya kabbara farko sai karanta fatiha ko ma fatiha za ku yi kabbara ta biyu sai a karanta salatin annabi kabbara ta uku sai a ta yi wa mamaci addu'a da sauran mamata ba shi kaɗai ba sannan kuma masu sallan su ma a yi musu addu'a ɗin addu'o'in da ake yi a sallar jana'iza din da kabarbarin duk yana nan a cikin littafai akwai a umdatul hakam akwai a bulugul maram akwai sahih bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi littafan fiqh duk sun kawo su ishmawi su iziya su risala duk akwai sai ka je ka koma sai ka karanta ka haddace addu'o'in idan baka iya ba za ka iya yi da hausa ma Allah gafarta masa Allah ka masa rahama in mace ce ka sa lamirin mace in yaro ne ka ce Allah ka sa ya zama ceto ga iyayensa kana ta neman masa gafara da iyayensa idan kai kabbara ta hudu sai ka ƙara addu'a kaɗan in kai addu'a sai kai kai assalamu alaikum in kai sallama shi kenan to an gama sallar gawa to wanda ya zo ya samu an yi kabbara biyu fa an wuce shi kaga saura mai biyu to wasu malamai suka ce in ba a ɗauke gawa da wuri ba zai iya rama kabarin allahu akbar allahu akbar sai sallama haka suka ce wallahu alam
mai wannan tambayin ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya na ita ce ina so ne a taimaka min da cikakken bayani game da istihara halaccinsa da kuma yadda ake yinsa
wannan ba tambayar mata ka je ka ɗauko ba kuwa abin da ake nufi da istihara shine bawa Allah zaɓi misali kana da jarin dubu ɗari biyar kana tunanin ka je ka samu ka sai shanu ne ka ɗaure ka kiwata su to ko dai karka yi haka kana tunanin to ko dai ka je ka buɗe shago ne a garin ku to kana tunanin ko dai kawai ka je ka sai mashina ne na acaɓa to kaga anan ka kasa zaben abu guda ɗaya ko kuma kana da 'yan mata da kake nema ga waccar to ga waccar baka san wacce ce alheri ba ko kuma kana so kai tafiya ko dai ka je kamaru ka je ka sayo kaya ko kuma dai ka wuce china ne ka je ka sayo na kamaru kana tsammanin alheri na china ma kana tsammanin alheri misali na baku duk abin da ya rikice ma ka kasa gane wanne ne daidai a ko ne a cikin al'amarin rayuwarka to sai ka ba Allah zabi za ka yi sallah raka a biyu za ka iya karanta kowace sura bayan fatiha sallah amma ba ta farilla ba idan kai tahiya ka gama kafin kai sallama a wani kauli wani kaulin kuma bayan kayi sallama sai ka karanta wannan addu'ar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina baka zabi da iliminka kuma ina neman ikonka dan kai ne mai iko wa as'aluka min fadlikal azim ina roƙonka daga falalarka mai girma fa innaka ta'lamu wa la a'lamu ya Allah kai ka sani ni ban sani ba wa taqdir wa la aqdiru kuma kai ne mai iko ni ban da iko wa anta allamul ghuyub kuma ya Allah kai ne masanin gaibu wannan duk shimfiɗa ce kake Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan ka san wannan lamari sai ka faɗi buƙatar taka da kake son Allah ya zaɓa maka khairul li alheri ne gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa ajili wa ajili duniya da lahira faqdirhu li ka kaddara mu wannan lamari wa yassirhu li ka sauƙaƙa mun shi sun mabarik li fihi kuma kai mun albarka a ciki kashin farko wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan har ka san wannan al'amari sai ka faɗi wannan buƙatar ko da Hausa ne sharruli sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa ajili wa ajili duniyata da lahirata fasrifu anni ya Allah ka kautar da wannan abin daga gare ni wasrifni anhu ka kautar da zuciyata daga kan abin waqdur li alkhair haythu kana ya Allah ka kaddarta mu alheri a duk inda ya kasance summa ardini bihi sannan kuma ka yardar mun da alherin nan ya Allah wannan ita ce addu'ar istikhara sahabbai suka ce bukhari da muslim ya ruwaito ta ruwayar jabir dan abdullah sahabbai suka ce annabi yana koya mana istikhara kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-qur'an annabi yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin al-qur'ani saboda muhimmanci dan su duk abin da za su yi sai sun ba wa Allah zabi to amma ka gane ita istikhara fa kafin ka dauki ra'ayi kake yi kana neman yarinya baka yanke shawara ko ka aure ko kar ka aura ba sai ka istikara amma ka riga ka kai kudin lefi ka kai kudin aure an gama komai hankalinka ya karkata kanta sai ka ce bari ka zo ka istikara ko ka istikara ma daman ka riga ka yi wa kanka zabi to wani Allah zaka ba zabi ko ba ka bane ba kuma yanda ake gane istikara ta yi lokacin abin baka yanke shawara ba a zuciyarka to idan kai abin da kaga zuciyarka ta fi karkata gare to shine Allah ya zaba ma kuma za ka yi samun budi akan wannan abu ka yi samun budi budi sauki sauki idan kuma ka ga ana samun mushkila matsala tana ta faruwa sai ka ji ma kai kai ta fara fita a ranka in mace ce kake nema sai ka ga ma ka fara buga mata waya ta ki dauka to ka je wani yayan ta ya dura maka ashar sai ka kara gaba ko kuma za ka yi tafiyar sai aka ce kai hanyar nan ba kyau ba sai wani ya ce kai sana'an nan fa akwai asara ma a ciki sai wani ya ce kai ni wallahi na zo na fara ma abin da ya babu kyau to kaga Allah yana nuna ma akwai matsala kenan almuhim dai kowa dai ya san irin ko dai kaga alheri ko ga sharri to sai ka zabi abin da kaga ya fi kwanciya a ranka shikenan ba a gani a ruwa ba a gani a mafarki dan wani ya ce ai za a gani wai a ruwa wai an ka ajiye kwarya a ruwa ban san ya za ka ga abin nan ba ruwa ko mutane an gaya musu sai su yadda fa mafarki da Allah in Allah ya ga dama ya iya nuna ma to matsalar mafarkin ka ba gaskiya bane da mafarkin ka gaskiya ne sai mu yi stamping mu indozin mu ce an yadda to amma mafarkin ka ba gaskiya bane Allah ya gane da mu
a tambayarsa ta biyu ce sannan malam ka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a goma sha ɗaya a nafilan kowace dare to shi malam yana tambaya cewa shi din idan ya yi takaita a raka'a biyu ya koma bacci ya yi ko dai
yayi mana ai ba dole bane da sallar daren ta masu imani ne da takawa ba ka da shi ba kai kwanciyar ka ba kowa ai ka san imani mataki mataki ne wani zai iya yi wallahi wani arba'in ma zai iya yi kai yanzu iya imanin ka kwaya biyu zai maka ko amma da neman kuɗi ne watakila kana gaba shikenan ba komai yayi Allah sa albarka amma ka sani fa wanda yayi sama da kai yafi ka kuma iya matsayin ka kenan a wajen Allah yawwa na'am
mai wannan tambayin ya ce malam ina neman ƙarin bayani ne game da sallan asham tsakani a game da yin sallan asham a gida ko a masallaci wanne ne yafi
duk wanda kai yayi dan yi yayi ta gida ta halatta dan nafila ce zuwa a jam'in ma kuma ya halatta amma shek nasiruddin albani a cikin littafin salat tarawihi ya kawo dalilai da hujjoji cewa lalle a yi ta a jam'i shi ya fi dan akwai ladan jam'i akwai ladan tarawihi kuma akwai ladan jam'i kaga ka je kai a masallaci ya fi amma wanda yake da uzuri zai iya ma bari sai karshen dare yayi ko kuma ma kafin ka fara suhur ka yi duk yayi ko in ka yi suhur ka gama kai ta sallolinka har a kira asubahi sai ka tafi masallaci duk yayi wanda yake da uzuri ba sai ya je masallaci ba zai iya yi a gida duk ya halatta
wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam kwanakin baya na ji ka kawo wani hadisi akan cewa mamuma ya kamata su rika karanta fatiha to malam idan na sa a cikin sallah kenan malam idan na samu an yi ruku'u fa
Sh- shari'ar da ta ce ka karanta fatiha a a sallar ita kuma ta ɗauke maka in an yi rukuyi in an yi rukuyi kuma babu a kanka na'am
wannan ya ce malam ka ce addu'a ana yin ta ne a cikin sallah to malam idan mutum ya idar da sallarsa ba zai iya daga hannu kuma ya sake yin wata roƙo ba akan wata bukata da yake da shi bayan kayi a cikin sallah ai kayi a cikin sallah ba za ka yi batun da kayi a cikin sallah haka malaman suka ce in kana so kuma ka kirkiri nafila sai ka yi a cikin sujada ko bayan kayi nafila sai ka daga hannu insha Allah akwai du'a wa ibada akwai du'a wa matsala kamar yadda muka yi bayani a lakcar da muka yi ko wa'azin da muka yi a kofar alai basu funawo sai ka nemi kasa din nayi bayani dalla dalla lokaci yayi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين